بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mai sarki ya kawo mana rana ta alhaji sha biyu ga watan Ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga Makka zuwa Madina kenan. A kalandar Nasara kuma ɗaya ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida akwai wasu tambayoyi da aka bayararren nan kamar guda uku wanda yake cewa wai da rubuta addu'a da kuma karanta ta wane ya fi irin da mutum ya ɗaga hannu ya yi addu'a ko ya rukuya ta tawada da kuma ya rubuta ta allo sai ya wanke sai ya sha ruwan ko ya shafa ruwan ko wani abu ne mai kama da haka wani ya fi malamai sun tattauna akan wannan matsalar tabbas da maganganu sosai suke cewa dai gaskiya asali ga addu'a shine mutum ya yi ya tofa mana mutum ya yi ya ɗaga hannu ya yaba wa Allah madaukakin sarki ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙi bukatun shi sannan ya sake rufewa da wani salati ya fi yana mai bin hanyoyin da da ake bi domin karɓar addu'a suka ce wannan shine asali ga duk addu'ar da aka umarce mu da ni wadda ta fita daga haka sai wadda ta zo da nasi karara kan cewa ana yin haka sai a karanta a tafin hannu a shafa a jiki in ta zo da nassin ta ta fita daga wannan umumi na asalin yadda ake yin addu'a amma sun haɗu kan cewa idan mutum bai ɗauki waccan hanyar ta asali ba madadin ya ɗaga hannu ya roƙa da sautin shi da bakin shi sai ya rubuta allo sai ya wanke ya sha suka ce matukar abin daga alƙur'ani ne wani addu'a da ya rubuta ya sha ko kuma wani tabbataccen zikiri ne wanda babu wani abu da ake jin tsoro na shirka a tattare da shi da suka ce fala ba'sa bi zalika babu laifi idan yayi haka kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa idza kutiba shay'un min al-Qur'ani idan aka rubuta wani abu na al-Qur'ani aw zikr ko kuma wani abu na zikiri bi ina in aw lawhi aka yi sa shi a kwano ko kuma aka wanke daga allo ko aka rubuta shi a allo wa muhiya bil ma'i nan da yace bi ina'in wani salo ne da suke mu yanzu kamar ba a yi madadin ka dauka ka sa addo sai ka je ka samu cikin kwano inda zaka zuba ruwan da zaka sha sai kai rubutun a ciki ko sai ka dora ruwa kaga zai wanke tawadar kadawa kawai zai a sha ko kuma a samo allo sai a rubuta naka rubuta sai a zo da ruwa sai a wanke yace in aka yi haka fala ba'asa bihi babu laifi an yi haka amma dai da kaje fala ba ta akwai abin da ya tsara shi kenan yanzu laifi ne aka kore akwai abin da ya fi shi amma dai in aka yi hakan yayi sai ce nassa ala zalika ahmadu wa ghairu ibnu hanbal ya nassantar da cewa ana yin haka sannan al-imam ibnu al-qayyim a cikin littafin shafibun nabawi shi ma ya tabbatar da cewa ba laifi ana yin haka amma dai ga asalin da ya kamata a ce an kiyaye al-Imam an-Nawawi wanda dan mazhabar Shafi'iyya ne a cikin littafin shi al-Majmu' bi Sharh al-Muhaddab shi ma ya tabbatar da cewa ana yin haka haka Ibn al-Muflih cikin ina ga mujalladin shi na biyu ko na uku littafin shi mai suna al-Adab shariyya littafi ne mujalladai kamar hudu to shi ma ya tattauna wannan ya tabbatar da cewa asali abin da ake so ga mutum shine yayi kokari ya ga cewa yayi addu'a وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا أجيب sauti ake magana kenan ya daga murya ko ya daga hannu da sautin shi ya roƙi Allah madaukakin sarki to yin hakan shine asali kuma shi ya fi kamata a ce kowane ku ya kiyaye to ne sai tambaya ta farko akwai tambaya ta biyu wanda yake cewa wai wata matar aure ce ko ta kamar ta matsa mashi ne ko ta sa shi har ya kwanta da ita ta ce wai bayan sun gama sai kuma ya nadama kuma gashi gaskiya bai taɓa aikata irin wannan ba yanzu abin yana damun shi wai yaya za a yi mai mafita to dama matsalar da nake na yi in an yi to bakin ciki da damuwa da waye za su biyo baya saboda dalilan da ke sa a yin dama su ne iyayen waɗannan abubuwan da suke biyo baya akwai rashin addini akwai rashin kishi akwai rashin tabbaka addinin akwai ko in kula da sauransu su suke jawo wa'ayi idan irin haka ta faru ɗayan biyu ne ko dai ya zama na an kama shi an mashi haddi to kaga an rage hanya kenan in ya taba aure an jefe ya huta tunda da an jefe kuma kila in shi ke tambayar da bai ba ko ma dai waye in an fi kama a jefe kila kuma bai taba aure ba mashi gula da ɗari da tagribu a ɗauki mutum bakuntar da shi wani gari ya shekara guda dan a dan mantar da al'ummar shi yadda yake ko kuma a ce a ba a kama shi ba shine yanzu dai abin ke damun shi damuwar da abin yake mashi alama ce da cewa akwai ruhi ko raguwar imani a zuciyar shi abin da yake kan shi tunda Allah ya suturta mashi to ya ɗauki wannan suturar ta Allah ya amfani da ita kar ya faɗa ma kowa kar ya yaya ta kar ma ya je gun hukuma kan cewa ya nemi ta tsere mashi da haddi a tunda Allah ya rufa shi kenan abu na biyu ya tuba kuma tuba taubatan nasuha tuba daga zunubai irin zina suna buƙatar tuba ta musamman ba tuba a baki hanya ba Allah magafirli kawai tsallaka titi ya koma gida a wannan ta yi kana sai an zauna sai an gabatar da ayyukan alkhairi sai an nisanci wasu ayyukan sabo sai an yi naci kuma a ramadan wajen ramadan a sauke qur'ani a yi inda kudi ma an je haji da umara can ma din a yi to wannan shine aiki na biyu abu na uku idan akwai wanda yake da haƙƙi da ita matar to ba zai faɗa mashi ba dan ya faɗa mashi ciwo zai dawo ɗanye amma ya ware mashi lokacin shi na yin mashi addu'a ta musamman saboda cin amanar shi da yayi kila matar biyar wani ce kamar da yake nuna kuma kila matar aure ce matar wani ne uwar wani da sauransu to shi su waɗannan sai ya ware wani lokaci sai ta masa addu'a yana nema masa gafara da sauran abubuwan da yana ga yin haka zai zama wata hanya ta ya rage ma kai shi damuwa don yana ga akalla ya musu wani abu lura da laifin da ya musu daga nan sai ya kiyaye gaba kada ya ƙara tunanin aikata wani laifi mai kama da irin wannan ya aikata laifin ne saboda sakin dokokin shari'a inda kamar yana nuna sun haɗu ne ko ya je gidanta aslan kuma ba a kebewa da mace sai ka kebe da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na ukun ku shedan ne shi ko shedan idan ya zo matakan da yake bi ya haɗa da na zurayi akwai wasu baituka guda biyu da Ahmad Shauki yayi yace asalin zina daga nan take tasowa yace nabratun فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ففراق يكون فيه دواء أو فراق يكون منه الداء في أصل انزل أن بيتك بيون تقاري أصلي لك نفرا يكلو yasa annabi ya baka kallo daya ka wai ga da ka hango wani ashe wata mata ta zo wuce sai kuka haɗa ido ko kuka kalle ta kar ka kara na farkon an yabe amma da na biyu da na dubu da za ka yi duka haram ne kuma wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu suna nan sun rubuta to yace bayan an kalla daga nan fa bace samatun sai murmushi ka ta fara magana kenan kafin a canza 11 ko yace dan ba da 11 kai da ka saci wasu sunayen Allah ne da take tawada da su ko tsani da su wai ya bata 11 ta bashi 11 ta ko dubu sha ɗaya ne ba dubu sha ɗaya ba ne lambar waya kenan irin ta Najeriya sha ɗaya ne. To daga nan kwamfi Samatun ya ce fa salamun ka duba hatta sallama shi dan mugu ne. Daga nan aka ɗan yi murmushi kuma da ta salamu alaikum sista. ko wace ce ko wace ce daga nan fa kalamun daga sallama sai ya fara magana daga nan fa maw'idun daga nan sai ya alƙawari ko a haɗu a cloud ko a haɗu a physical a haɗu a whatsapp a haɗu a wani gurin ko kuma a haɗu a zahiri shine falikahu daga nan sai a haɗu daga nan sai a lalace yace to bayan sun lalace abinda zai biyo baya ɗayan biyu ne fa firakun yakunu fihi dawamu ko dai su rabu wanda rabuwar ita ce magani in ya rabu yadda suka daina haduwa ya daina ganinta sai a samu magani au firakun yakunu minhu damu ko kuma a sami rabuwa wadda daga nan wata matsala za ta faru shi ya kware ita ta kware da su biyu ne mabannatan yanzu ta samu wani ya samu wata sun zama hudu shi ne fasirakun yakunu minhu damu ita zina na ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace mana istanibu sab'a al-mubiqat a hadisi abi huraira da abdullah dan abbas ma ku nisanci wasu abubuwan bakwai masu halakarwa da gaskiya da safa har da zina kuma a cikin suratul furqan da Allah ke fadar shi wa gabanin laifuka waɗanda babu yadda za a yi bawan Allah na gaske ya aikata su suke wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara da waɗannan da ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq da kuma waɗanda ba sa kashe ran da bai cancanci kisa ba sai kisa na mahangar shari'a sai ce wala yazun ba sa kuma zina Ibn al-Qayyim a cikin al-Bada'i al-Fawaid yake cewa da wasu wurare ma yace duk zinubban duniya da muke yi daga asali uku suke transformer uku ke ba su wuta ko kuma iyayensu uku ne ya ce duk zunubin da za ka yi ɗayan uku ne ko dai a ce zunubin nan cin mutuncin Allah ne to shirka ce ya ɗore shi shi yasa sai aka faɗe ta a can ko kuma zunubin da bawa zai yi akwai taɓa haƙƙin ƴaƴan Adamu wannan kuma kisan kai shi ne hitori dan ba kaman shi ko kuma zunubin da bawa zai yi akwai taɓa mutuncin shi kan shi wannan kuma zina ce shugaba yasa idan mutum ya ci ya yi ya ci bashi ya ci bashi inna zina dainun lallai zinan nan bashi ne fa in aqaratahu in ka karbe shi kana lil kaza ko kana lil wafa fi ahli baitika fa alali biyan da za a yi maka na bashin da ka ci ko bayan baka to dole a gidanka za a ciro yaya jikoki yayan jikoki jikokin jikoki ibn al-qayyim a cikin addu'a wanda ba har mataki bakwai sai sa za ga wata natsatsa abin nan daga gidan mutanen kirki na tsatsu amma tana zina kar kai mamaki in ka bi tarihi kakanta na shida ya taba tabawa bala'in bai zo a ko ina ba sai a kanta an zo biyan bashi lallai a biya bashin nan kafin keluwar su ta kare sai a zaɓe ta sai ta zama ita ke yi a yi ta mamaki ya sa wani malamin yake ta za ka nema aure duk dangin duk kakannin matar da ke da rai ka yi masu bin kwakwafi wannan haka ya kamata in mahaifinta na nan a ɗauki dogon lokaci ana binciken waye shi wannan sa'idawa ce mai lada ba sa'idawa ta gayu ba idan kakan kakan kakanta yana nan shi ma har da shi a duba na shida kenan shi ma har da shi a leka a ce to suwa suka yi zamani da shi da ce wai wai wai ai yana yaro yan matan shi ashirin da tara keza ne yadda hausa yake cewa ku to kaza kaza to kaga yanzu an karanto maka yanzu sai ka kawo masu wani uzuri to su yi haƙuri tun da bana za su aurar da yarsu ka samu admission a cyprus za ka tafi turai in ka dawo inda rabo eh ai bai baki ai ai mutum daban dabba daban ko shi za ka ba mu hankali sai ka dan daddanka su ka fito ka fice in kai gaba sai kai ta gode ma Allah da kyar na sha dai idan ba haka ba za ka zo a rama ana ga kai ne limamin masallacin ku ko bawon Allah anguwa ga yarka da cikin shege da ya faru daga kakan matarka aka biya bashin da ta ciwo a yadda yanzu yadda aka tsira biya bashin ba yarka ba amma dai kuma dole ba a raba ɗaya biyu to da aka dai laifi ne babba amma mutum ya riga ya yi yanzu tuba da kiyayewa da komawa ga Allah da kokarin rufawa da rufawa kanshi asiri to zai zama shi ne mafita to sai tambaya ta uku ta ƙarshe shi yayi dogon rubutu ne haka yayi yake cewa wai tambayar shi ne wai wasu matafiya ne barayi suka tare su akan hanya a cikin motar matafiyan akwai maza da mata sai barayin suka ce kowane namiji sai ya yi zina da wata mace a cikin wannan tawaga kuma hakan aka yi to shi ne gashi yanzu abin ya wuce abin yana damun su menene hukuncin waɗannan mutane a wajen Allah madaukakin sarki wata hanya za su bi su tuba to malamai na da mazahib mazahib a karkashin wannan akwai waɗanda suke cewa a babin zina babu yadda za a matsa wa namiji ya zina ba zai yiwu ba suka ce mustahil ne ma gaba ɗaya amma mace ita ana iya matsa mata a yi zina da ita kuma har ta ɗauki ciki amma namiji bai yiwuwa wannan ita ce fatawar ta tafi kowace zafi daga ciki akwai malamin malikiya sun ɗiba wannan zafin sun taho da shi amma ba duka malikiyar ba wasu kuma suka ce a sai yi amma ana sa sharuɗa kamar mazhabar malikiya suka ce idan wani ya tara wani ya ce sai ya zina da wata yana mai mashi barazana da tsoratawa to sharaɗin farko ya zamana tilattawar da matsin lambar da barazanar ta kisa duk abin da ba kisa ba karka yi ya ce idan ba ka yi zane da matan nan ba zai yanke maka hannu kamar ya yanke ya fi sauki ya fi sauki wuri ɗaya ne suka yi maka sassauci cewa ya ce in ba ka yi zanar da ita ba zai kashe ka kuma ka ga da gaske ne don shi ma kila zai iya zuwa ce in ba ka yi zanar da ita ba zai kashe ka wata sanda ce ta kora raguna a wannan za ka iya mamayar shi ka rungume shi kai namiji ne shi namiji ne ko eh gaba 360 kai ma haka huwa rajul wa anta rajul ka rungume shi inda wani kududdufi ku fada inda wata gada ku fada mutuwa sai Allah ya yi amma in bindiga ya rike kuma ka ankara da bullet amma bindiga ce sai ka ankara ba bullet to shi ma nan ka mamaye shi da ita da sanda farashin su daya a lokacin ka kwamɗe shi in ka kashe shi ma ka kashe banza ko istighfari ba za ka yi ba ko istighfari in ka ce astaghfirullah nami kai da Allah ya sa mu albarka an sai dai ka roki karin albarka da ka kara min albarka ya rika kawo da miya irin wayannan to shi suka ce sharadin farko kenan sharadi na biyu suka ce matar da aka tilasta maka ka yi zina da ita ta ya tabbata ba ta da miji in tana da miji to za ka kubuta ne kuma ka zo ka cimma wata fitina aladin fitina ce sakatu sharaɗi na uku in ji malikiya ya zama da ta yadda ba matsa mata layi ba to da ka ita ma sai an tambaye ta ta yadda in ta ce ba ta yadda ba sai a faɗa ma ogayin fashirin labai ta ce ba ta yadda ba kuma a dokokin najeriya an hana taɗi har a daji kuma ko birni da ƙauye wannan su ma dokokin da wannan sharuɗan da su ma da malikiya suka sa su ma sun yi tsauri da yawa shi yasa wasu suka tafi da ɗan sassauci cewa idan ta tabbata an matsa wa mutum har ya zina da wata mata na ɗaya dai hati ya faɗa a kan shi na ɗaya kenan na biyu akwai wajabcin ya yi ta neman gafara har iya abin da ya sauran masha a rayuwa na uku karya ya haɗa idan ba zai yiwu ‘yan uwanta su sani ba, ko danginta su sani, ko mijinta ya sani, ko duniya ta sani, to a ɗauki wannan matakin na cewa babu wanda zai sani. Idan aka tafi a haka, to shi kenan sai ya zamana bai da laifi. Idan ta samu ciki kuma a lokacin to ɗan na waye, ba ɗan shi ba ne, ɗan namijin matan ne. In ko ba ta da miji to ɗan ba na shi ba ne, amma ba za a ce ma ɗan shege ba kuma. amma bai da uba in tana da miji dan namijinta ne saboda ka'idar alwaladu lil firashi wa lil ahir al hajar shi mazanaci dutse ne na shi amma bai da ɗa in ba ta da miji shikenan ba za a ce tunda ba laifinta ba ne wata lalura ce ta faru to ba za a ce ma ɗan shege ba sai dai bai da ma'aiki to wayannan su ne matsaya da fatoyin da malamai suka bayar idan irin haka ya faru kar ai saurin sallamawa mutum ya yi iya abin da zai iya na kokarin shi to in ya so sai ya dogara ga Allah cikin abin da ya biyo baya ya ci gaba da neman gafara Allah shi yayi za mu tashi aya ta 21 sabiqu ila maghfiratin min rabbikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Allah madaukakin sarki ya ce sun makasta ta'ala an takuna mufafaratukum wa mukasaratukum fi ghairi ma antum alaihi min umuri dunya sannan Allah ya keɓe zance ana inda ya ankarar da mu cewa bai dace a ce alfaharinmu da cika bakinmu a wasu al'amura ba ne na al'amuran duniya, a ba haka ya kamata ba, a kamata in za mu cika baki, in za mu yi rige-rige, idan za mu yi gaka, in za mu yi gifta ya zama na cikin al'amuran addini ne, faka da sai ce sabiku, ku yi rige-rige ila magfiratin, ai sari'u musara'atal mutasabiqina fil mizmari, ku yi sauri irin saurin mai rige-rige idan mutum na gasa da wani to zai kokari ya ga cewa ya riga wancan kaiwa inda aka tantance inda aka yanke cewa ana zuwa kai to ku yi wannan gagga ku yi wannan rige-rigen duk sanda aka ce sabaka to lallai akwai wasu da suke kokarin kaiwa zuwa wannan wuri wani kullum wujahatun huwa muwalliha fastabiqul khairat muna da yawa talace fastabiqul khairat da kai da kai da kai da wani da wani ku yi rigirgen kaiwa zuwa ga aikin alkhairi to irin shi ne anan ina za ku yi rigirge da gasa da tseren kaiwa ila mafkiratin min rabbikum zuwa ga kaiwa ga samun wata gafara daga ubangijinku ai ma yujibul maghfira wa hiya tawbatu min adh-dhunub wa hiya tawbatu min adh-dhunub shine abin da zai wajabtar da samun gafara shine tuba daga zunubai to ku yi gaggawa duk abin da aka ce a cikin aiki kaza akwai samun gafara a to kada ka daga kafa kai iyayen ka ga cewa kayi wa jannatin sannan ku yi gaggawa ma'ana ku yi gasa da tsere da kaiwa zuwa ga wata aljanna wa ma yujibul jannata da duk abin da zai sa mutum ya shiga aljanna وهو فعل الطاعات شنو أيكة أيوكا طاعة وقيل سابقوا إلى ما كلفتم به wasu malamai suka ce abin da ake nufi ku yi tsere ku yi rige-rige ga aikata abin da aka wajabta maku fata da kunu fihi tawbatu tuba na ciki wa gairuha da wani tuba ita wannan aljannar da ake so ku yi gasa da tsere da rigengento arduha faɗin wannan aljannar ka arzi sama'i wal ardi kamar faɗin sammai da ƙasai ne abu ko ai gida ya kai gida kenan faɗin sammai da ƙasai su ne faɗin duniya to mutum ɗaya an bashi kamar faɗin duniya yanzu in ka samu wanda bai san dawan garin ba zai ce to duk wanda za su shiga ina za a ba su to kai shi mai wannan surutu da rashin yadda saman da har yanzu bai san iya faɗinta ba iyasi kawai yake yi a galaxy kaza akwai taurari biliyan kaza akwai guda ɗaya za iya zuba duniyar mu so miliyan kaza a ka fara kama hanya ka fara sallamawa sannan aljannan nan ba a wannan duniyar take wanda zaka ce ka san tsawonta kuma ka san faɗinta wannan duniyar ka ardi sama'i wal ardi kamar faɗin sammai da kasai au wusilat ihdahuma bil ukhra ko kuma kamar an hada fadin sammai da kasai wal ardu ay as-sa'a ardu anan fadi da yalwa ita wannan aljanna ko iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli an tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzon shi zalika wannan wujudul janna samun shiga aljanna fadlullahi wata falala ce ta Allah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz shi ake faɗi ana wato Allah da kanshi yake cewa duk wanda aka tsare shi daga shiga wuta Allah ya azarta shi da shiga aljanna faqad faz wallahi wannan mutumin ya rabauta iya rabauta mutumin nan yayi bai da sauran wani kes kuma wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur kenan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abucin falala ne mai girma galiban inda Allah ya maganar aljanna zaga ya tuke ayoyin da wani zance mai ban sha'awa ko wanda zai ja hankalinka dan ka dawo ka nema ko kuma abin da zai kwadaitar da kai dan ka dawo ka nema ko abin da zai karfafa maka gwiwa don ka doge akan abin da kake bal har ka tsara. Kowace aya ka ɗauka za ka ta irin wannan salon yake karewa da shi. Kaga nan zalika wallahu zul fadli al'azim Allah ma abucin falala ne mai girma. Kuma awratna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah zalika huwa al-fadlul kabir ya tuke shi da irin wannan to haka ayoyin suke a nan wurin ya zo da wata kafin kamar kana zaka ce to a to wannan kafin din kwatance kenan ake yi arduha fadin aljanna ka ardis samai wal ardi kamar fadin sammai da kasai ne to kuma galiban in ka kwatanta wani abu da wani abu shi abinda aka kwatanta bai gama kai abin da aka kwatanta shi da shi ba kenan siffar da kake da ita a cikin abin da aka kwatanta to ta cikin wanda aka yi kwatancin da shi ta fi yawa kamar yanzu ka zo ka samu mutum ka ce wane kamar zaki yake wajen ƙarfi yanzu wane shi aka kwatanta kamar aljanna nan zaki kuma shine aka yi kwatancen da shi kamar sammai da kasai to abin da ake nufi wannan mutumin na da ƙarfi wanda ya kusa na zaki bai amma bai kai shi ba to a nan wurin me yake nufi ita kafin a Qur'ani ko ma a larabci galiban tana zuwa da manoni guda uku ko ta fa'idantar da kamanceceniya ko ta fa'idantar da ta'adili kamar yadda ake cewa wazkuruhu kama hadaku ku ambaci Allah in ka fassara da kamar yadda ya ambace ku ko kamar yadda ya shiryar da ku fassara ka ba sai ba sai dai ka ce wazkuruhu kama hadaku ku ambace shi domin shi ne ya shiryar da ku sai zama lamun din ta fa'idantar da ta'ali sai kuma inda kafin ke zuwa da ma'ana ta ƙari laisa ka mislihi shay laisa misluhu laisa mislahu shay'un ai laisa shay'un misla ba abin da ya kama da Allah sai aka zo da kafin laisa ka mislihi ita kafin din suna ce mata sila ko za'ida in an zo fassara ba a fassarawa da ita amma a suratu Abu Imrana da Allah ya zo irin wannan zancen bai sa kafin ba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin aljanna ce da Allah yake umartar mu mu yi rige-rige mu gaggawa can sari'u ko da kai kadai kake a wani wuri kai gaggawar aikin aljanna idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin kula alayya raqibu da hikima yake cewa in ka tsinci kanka kai kadai a wani wuri fala ta kula kalauti karka ce to ayyo ni ai ni kadai ne ma bari in gwangwaci walakin kula alayya raqibu kai wa kanka nasiha ka ce to na san didda ni kadai ne a gangar jiki ana amma akwai mala'iku na nan a gefe na suna rubuta abin da nake aikatawa kuma dole in kiyaye to can ma haka aka yi ya ce wa nabbaha ta'ala Allah madaukakin sarki ya fadakar ala annahu la yajuzu lil muslimi baya halasta ga musulmi al mu'mini mu'mini ayyatruka amala ta'ati ya bar aikata ayyukan da'a da kaufi wuqi musibatin wai dan tsoron faruwar wata masifa mutawakka'a wadda bata faru ba zakan wai faruwar ta ake yi sai wani yazo ya ce to ka gani ko shi yasa na rika faɗa ma kunnunin nan shari'an nan su batta wata rana wata ƙasa za ta yi za ce bata yadda ba a to wannan bai karanta suratul hadidi ba kuma wannan ayar ma da shi take dan wata masifa da bata faru ba bai hana bauta ma Allah to ai aikata aikin da'ar shi zai dauke masifar za a yi tawassuli za a yi addu'a za a yi kaza za a yi kaza yan taliban yan a afghanistan wanda mafi yawansu yan pakistan ne ko ɗalibai ne daga pakistan wasu daga nan jazirar larabawa daga sasannin duniya suka haɗu suka ga yiwuwar a zo a kafa gwamnatin musulunci a afghanistan a koran rasha lokacin rasha idan ta shiga sai kane kane sai abin da ka ga dama kowa ya san ita ma mulhida ce duk farashin ɗaya ne ‘yan ba Allah ko ‘yan Allah bai isa ba, mu kuma kaga mu ‘yan Allah ya isa ne, e mun ma bi iya shi ko? E har ma abin da ya kamata mu ɗan taɓuka kafin mu ci Allah ya isa sai mu fara ci Allah ya isa sannan mu ko za mu iya tamukawa. To wayannan matasa suka zo suka fara yaƙi ƙarƙashin su Yusuf al-Azzam wanda a lokacin yana cikin jagororinsu 1991, 92 wasu abu shekaru masu kama da haka wani shiri na gidan bidiyon tarayya na Kaduna ya riga ɗaukar mutane. saboda yadda ake sauraren shirin da karfe tara na sabi daga har gudu ake yi ana so a saurare duniya makwanta rikici ne ko menene haka suka yi sai to wannan yusuf azam ya yi suna mahallu shahid wa'annan matasan da suka zauna suka ce ba yadda za a iya yaƙi da rasha sai in sun haɗo da allah sai suka zauna suka kyautata alaƙarsu da allah sannan suka fara yaƙi da rasha a ƙarshe Rasha ta umarci kwamandodinta su juyo tankokin yakin a fita. A ƙarshe kwamandodin suka ce wata tankar ba za ta iya juyawa ba, suka ce a baro ta tamba matsala. Haka aka batta ta fita, shi ne daga baya kuma Amerika a karan bana ko ‘yar sandan duniya ta ce ita bari ta shiga. Ita ma dai haka ta shiga tun tana da barbaru dai har duniya ta gano dai ta gaza. Da kanta ita ma ta baro wasu tankokin ta fita. Yusuf al-Azzam ya rubuta littafi yana nan a intanet Ayatul Rahman fi jihadi Afghan dan tsoron wani ba a barin tabbaka addini idan ba zai ji daɗi ba idan ran shi zai baci muna da dutsen kufai na azariya ko ya hau ya faɗi na malam Nasiru in zai hau ya rufe ido ya nemi wani dutsen a ƙasa dan kai ya haɗu da dutse an fi waraka amma dai shari'a ko bin Allah dole sai an yi kaga yanzu ba America na ta barazana ko shi shugaban kasa na cewa matsa mai lamba ya magana a daina shari'a a canja kwamitocin hizba a kowane mataki a kowace jiha to ai yanzu ne ma ya kamata a samu kwarin gwiwar sai an yi iya karfa abin da zai yi ko a harbo makamai a mutu idan mun wuce dan Allah kar mu haɗa mu dai muna da tabbas zai mu kuma a lahira ‘yan gida ne, duk wani mulhidi ba ko ne a lahira, mu ne a gida, ‘yan gida ne, mu shiga ta can mu fita ta can, mun san babban gate mun san ƙarami, mun san emergency exit muna da alaƙa da security su ne mala'iku. Shi kuma bai san kowa ba in ma ta matsa larabci za a yi, sai mu ga me zai ce kuma. eh mu zuga Allah ma a murmushe shi a gaban mutu kuna kafin a wuce da shi inda zai dandani kudar shi da karsa wani tsorata sun daɗe ba su yi ba sun daɗe haka ya kamata ka ji wannan ana abin take so ta gaya maka kenan amma ya tsoron to yanzu kaga shi yasa ne ta faɗa musu yanzu shi ma wancan gashi an ce an sa sunan shi a blacklist wai an ce suna neman shi wai menene me na tsoro ko wani ya cewa to yanzu ya za a yi da akan wace da sai kuɗin can sai ka kai wanda ya kai shi ya kai kana da abin da za ka yi a ƙasar ka can bayan ka je ma badala ce anguwar ku da kai ke da gida a turai ba a kiran sallah kai har kana jin daɗin bacci sai karfe bakwai ka tashi kai asuba ka zo ma kila sai kai wata ma baka san inda alƙibla take ba kana ta kallon yamma ashe tana kudu ne ko kuna arewa da ita ne kudu za ku cinno baka lura ba to wannan ayar Allah yake ce mana ma asaba min musibati ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir لكي لا تأتي تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi babu wata masifa da za ta samu wasu mutane a doron duniyan nan bil jadadi kamar fari ko harin makiya ko karya tattalin arziki ko cinno masa annoba wala fi anfusikum babu wata masifa da za ta same ku a gangar jikinku kalmaradi kamar rashin lafiya wa fakadil waladi da rasa ɗa a mali ko asarar dukiya illa fi kitabin face wannan masifar sai da muka rubuta ta alawul mahfuz cewa lokaci kaza wani zai haɗu da masifa iri kaza min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicci ita ƙasar ko tun kafin mu halicci ita al'ummar ko ita masifar kafin a yi mutumin kafin a yi duniyar, kafin a yi masifar, Allah ya rubuta za a yi wani mutum, zai rayu a wuri kaza, zai shekara kaza, a daidai lokaci kaza akwai masifa iri kaza da za ta same shi. Wayu kadu fi sunnati kaza walu wayu kadu fi ni'mati kazalika. Kuma irin wannan ake faɗe game da ni'ima. Hatta ni'ima Allah ya riga ya kaddaro. Inna zalika ala Allah yasir. Allah ya ce to wallahi kada ma wani ya mamaki haka mai sauki ne ga Allah kaga a suratul tagabun ma kudin ku irin wannan ya fada ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalba ba wata masifa da za ta samu mutum sai da horewar Allah sai da ganin damar Allah wa may yu'min billah duk wanda ya yi imani ya yarda da cewa haka Allah ya tsara ya hade kalba Allah maɗaukin sarki zai shiryar da zuciyar shi zuwa ga abin da ya dace sai ka ga kai kana tausaya mashi shi kuma ya fi ka natsuwa don cewa ya yarda daga Allah abin yake to wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai Allah ce ni kai la ta asau likaila domin kada ta asau ku yi bakin ciki alama fatakum game da abin da ya kuce muku wala tafrahu kuma kada ku rika farin ciki farahu bakarin farin ciki na alfahari bal farahu shukurin ala ni'ima sai dai ana so ne ku rika farin cikin godiya bisa ni'imar da Allah ya muku bima atakum saboda abinda Allah ya baku a atakum abinda Allah ya baku wallahu la yuhibbu kulla muqtalin Allah baya son duk wani mai takama mutakabbirin mai girman kai bai ma'utiya da abin da aka bashi, fahurun alannasi wanda yake alfahari ga mutane, wanda zai samu na bai rika alfahari ko fasa kai da shi yana wa goranta wa mutane. Wasu malamai suna cewa al-muqtal shine girman kai a aikace, fahur kuma nau'i ne na girman kai a magance. in ka ji mutum na cika baki to yana da girman kai a aikace shi yasa ka fahimce shi da girman kan shi na aikace wannan wurin mai Allah ke nufi da kai lata a sauki alama fata ku Allah ce ba bukatar kai bakin cikin abin da ya kuce maka matukar kana da wancan imani ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabla an nabraha to ya kayya an riga Allah ya kaddaro ya riga ya kaddaro haka za ta faru to idan wani abu ya kuce maka ba bakin ciki za ka yi ba ya hakuri idan wani farin abin farin ciki ya same ka ba alfahari za ka yi ba godiya za ka yi in ka gode sai ya kara maka in kai hakuri sai Allah ya musanya maka da abin da ya fi zama alkhairi kina nabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da al'ummar shi cewa addu'a tana iya canza wannan kaddarar da aka yi maka ta masifa biyayya ga mahaifa yana canza wannan kaddarar da aka yi maka ta masifa zumunci da raya shi da kyautata shi a tsakanin ‘yan uwa yana cikin abin da yake kawar da wannan masifa. Mutum na yi shi kenan sai ga abubuwa sun zo mashi da sauki. Allazi ne ya bukalu ne.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد yace suwaye masu takaman nan da ake a gano su allazina yabkaluna waɗanda suke yin rowa bima yajibu alaihim ta hanyar hana abinda Allah ya wajabta musu an ce su yi sallah ba za su yi ba an ce su bar ƙarya da wane ne duk ba za su bari ba wayannan mutanen ba kokala marowata ne wa yamuruna an-nasa bil bukhli bi kuma suna umurtar mutane da rowar waɗancan al'amuran da aka umurce su kila rowar dukiya ita ma za ta iya shiga da sauransu lahum wa'idun shadidun waɗannan mutanen suna da narko alƙawari na azaba mai tsanani wa mai yatawalla amma yajibu alayhi wanda ya ba da baya ya juya ya bar abin da Allah ya dora mashi wa inna Allah huwa gani to lallai Allah shine mawadaci an gairihi daga wani shi alhamid abin godewa da auliya'ihi ga masoyan shi alhamidu lahum bil ihsani ala ta'atihim mai yin masu godiya tare da kyautatawa a gare su bisa da'ar da suka yi dan mutum yayi wa Allah da'a sai Allah ya gode ma wannan da'a da yi wa ikbalihim alayhi da kuma yadda suka fuskance shi sai Allah ya jinjina masu sai ya yaba masu sai ya masu gwaggwabar sakayya saboda abin da suka yi na da'a da haka ba a so mutum ya zama mai rowa idan ma mutum ya yi rowa to gaskiya kan shi ya cuta waɗanda Allah ya kaddaro a ba su zai kawo wanda zai ba su wa in tatawallau lati in kuka ba da baya daga ire-iren waɗannan umarnin ya tabadil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah zai musanya wasu mutanen da ba ku ba ba dama ba ce da wani office da opportunity da da waye ka ki amfani da shi da ya kamata Allah ya karba a gaban idan ka zai ba wani in ya ga dama ya ba wanda ba kwa shiri kwata-kwata da kayya in ya ga dama ya ba wanda zai wahalar da kai in ya ga dama ya ba wanda zai cutar da mutanenka kuma bayyana ta'ala fi ma ya ati sannan Allah ya bayyana cikin abin da ke tafi anna fa'atahu lalle yi wa Allah da'a inna ma yi bima anzala ala rusuli jima Allah da'a na tabbata ne ta hanyar aiki da abin da Allah ya saukar ga manzanni shi ilan nasi zuwa ga mutane faqala walaqad arsalna لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز إن الله قوي عزيز
Allah maɗaukin sarki ya ce, Laƙad arsalna rusulana ya sanya wawun a nan babu ita, can kuma a ciki ya sa faƙad arsalna rusulana wa anzalna ma'ahumul kitaba can kuma babu fawun da kurakurai ne wanda dama ba ya rasa su. Shi yasa in za ka yi tata a kwamfuta aka ce kawai ka je ka ɗauko daga al-mushaful madani wani application ne da za ka sa a kwamfutar ka. kana cikin tafin award kana buƙatar wata aya sai ka je ka buɗe shi don ka shige shi sai ka yi setting wata aya kake so abinda kawai yake so ka sa mai lambar sunan surar da kake so sunan surar da ayar ke ciki sai ka sa mashi lambar ayar da kake so a dauko in ɗari ne daga aya ta kaza zuwa aya ta kaza sai ka ce ya dauka sai maka wani kana komawa da ya dauko shi yadda yake da rubutun mushaful usmani yadda yake ba sabanin irin rubutun na tafin shi yasa wani malami ya rubuta yake cewa yana daga cikin makaru hai ko haramtattun abubuwa ka ɗauki kwamfuta ka tafa ayar Qur'ani ka buɗe kwamfutar ka sai ka tafa kul huwallahu ahad kai makaruhi karanci to da ba za ka iya tafawa da salon rubutun ar-rasmul usmani ba a larabci muna da rubutu kala uku kowane ka'idodin shi daban akwai arratul usmani da shi ake rubuta qur'ani shi kadai ne akwai kuma arrakmul imla'i shine rubutunmu na yau da kullum kamar wannan larabcin da ke wajen inda ayoyin nan suke sannan akwai alkitabatul arudiyya yadda ake rubutun waƙoƙi da yadda ake ƙoƙarin zana su domin yankawa da fitar da mafa'il ko tafa'il to shi ma zaman kanshi yake yana da irin ƙa'idojin shi na gaba ɗaya inda suke cewa duk abin da aka yi furuci da shi za a rubuta duk abin da ba a yi furuci da shi ba a rubutun imla'i a rubutun arudi ba za a taɓa rubuta da shi ba da haka dai nan babu babu wawun a ƙasa babu fa'un a ciki ko ya ce laqad arsalna rusulana hakika mun aiko da manzanninmu min bani adama ila umamihim a cikin banu adam zuwa ga al'ummominsu mana a cikin mutane kawai muka ɗauki waɗannan manzanni muka aiki Allahu yasqi min al-mala'ikati rusulan wa min nas Allah shi ke zaɓar yan sako cikin waɗanda ya ga dama na mutane banda aljanu banda mala'iku bil bayyinati sun zo bil hujajil qawaqi da hujjoji masu yanke shakka da yanke kokonto wanda in dai aka yi wa'azi da su zaga wanda baka tsammani sai ga ya musulunta wanda baka tsammani ayoyin sai su ratsa shi larabawa a jahiliyar su saboda tsabar tasirin qur'ani ba a masu wa'azi wani da ya ji ayar kawai sai musulunta kawai da ya ji aya sai musulunta na ka tambaye shi me ya faru ya ce duk wanda ya magana ne ya kamata mu yi imani da shi duk wanda akwai wanda yake cewa duk wanda ya magana nan ayoyin alkurani ne ya kamata mu faɗi ne ta mai sujada aka ce ka musulunta ya ce shi ba musulunta ne ba amma dai mai magana nan ya cancanta a girmama shi shi yasa suka ce a hana annabi sallallahu alaihi wa sallama karatu suka kira mutanen suka ce la tasma'u li hadha alqur'ani wala gaw fihi la'allakum taglibun ko rika ruda mutumin nan in yana karatu kuma mu mu hana mutanen mu kada su saurara saboda sun san an saurara akwai wani tasiri ijabi to muka saukar masu da alqur'anin nan da hujjoji bayyanannu walmi bi ma'anar kutub wa anzalna ma'ahum alkitaba muka saukar masu tare da waɗancan hujjoji muka saukar masu da littafi walmizana da kuma adalci almizana nan suka ce adalci wa qimul wazna bil qist wa la tukhsiru al mizan can kuma yana nufin ma'auni nan ma zai daukar ma'auni muka saukar masu da ma'auni komai a shari'a akwai ma'aunin shi na adalci bi inzalil kutubi al mutazammina lahu ta hanyar saukar da littafan da suka kunshi adalci wal wahyu da amiru bi da kuma wahayi da yake umarni da adalci da ya koma nasu bilkisti domin mutane su tsayu ga yin adalci na zuci aka hada al'adulu ko almizanu aka hada da da da da abin nan da alkistu to suka ce adlu abin nan mizan sai zama adalci da gabbai banda zuciya alkistu kuma sai zama adalci a zuci ko ma waye ka faɗa mashi gaskiya kuma ka faɗa gaskiya a kai shi wala ya jiriman na kumshana na komin ala Allah ta ajidu ijidu wa aqrabu littaqwa ay li yata'amalu fi ma bainahum bil adli wa huwa la illa domin mutane su rika mu'amala a tsakanin su da adalci wannan shine asalin dalilin saukar da ma'aunin ma da kaulihi saboda fadin Allah madaukin sarki arsalna wa anzalna ma'ahumul kitaba mun aiko kuma mun saukar tare da su wasu littafai wal mizana da ma'auni wal adlu da adalci wal adlu dakhilun fi kulli shay adalci mai iya shiga ne cikin komai har sakon da Allah ya baiwa mala'iku ko ya baiwa manzanni ko kuma wanda aka turo mana manzanni da annabawa suka karantar da mu wanda muka kudurce da wanda muka haddace dukkaninsu akwai adalci a ciki duk aikin da zamu yi na ibada za ga akwai ma'auni wanda shi zai nuna maka nan yayi nan bai yi ba idan mutum ya fita daga da'ira ta wannan adlu wannan adalci za ga ya iya ganewa yace fa man amila bi muqtada shar'i fi kulli shay'in faqad qama bil qisti duk wanda ya aiki da abin da shari'ar musulunci ta hukunta a kowane al'amari na rayuwa to hakika ya tsayu da adalci wa man adala anhu wanda ya karkace daga barin abin da Allah ke so faƙad jara wannan mutumin ya yi zalunci bi kadarin hirafihi anhu gwargwadon karkacewar shi gwargwadon fitar shi daga abin nan tsarin Allah wa anzalna al-hadida Allah ya ce kuma mu ne muka saukar da littafi an sha mu ne muka saukar da karfe bakin karfe duba yadda bakin karfe shi ma ya samu shiga har ma aka kira sunan surar da sunan surar al-hadid to mu ne muka samar anzalna an suka ce asali mu muka samar da al-hadida bakin karfe an sha'anahu mu muka farar da shi wa akhrajnahu mu muka fitar da shi min al-ma'adini daga sauran ma'adanai li yaquma li yuqama bihi al-adl domin a tsayar da adalci da shi idan la yabqa adlun bila jihadi domin babu yadda za a yi adalci ta yi jihadi akwai wanda da kake ganin su gaba ɗayan su zuma ce sai da wuta shari'a ce kawai za ta iya gyara su shi yasa an ka kalla maganar gaskiyar da mafi yawa an fara dawowa kanta mu da musulmi muna kanta shine babu wani tsarin mulki da zai iya gyara mutane to da shi kanshi tsarin yana da buƙatar wanda zai rika tsara shi baranta na kuma wanda za su gudanar da shi to sai ga wani karkatacce mai mummunan suna sai zama shi ne kuma zai sa ido a yi adalci ka ɗauko barawo ka ce to tare kofar nan kar ka bari barawo ya fita to ba dole ya bar goma ta fita ba dan ko an kama da yaro ne ya ce mai farawa ta shi kadai ne ma ai na shi garmi ne ai kaza ai kaza amma musulunci ba shine zai iya daidaita mutane ko musulunci in ya gyara mutum sai ya sake ka sai ka zama kai ma mai gyarawa ne shi ko wata doka da ba ta musulunci ba ko ta gyara ka ba za ka zama mai gyarawa ba dan dole ma dokar ta samu kai ido dan ka zama mai gyarawa shi yasa Allah suratul Isra'i wani salon zance mai ban sha'awa game da Qur'ani yace inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa bai ce yahdi ila allati hiya aqwa ba sai amfani da lamu dan ya nuna maka ne qur'ani in ya shiryar da kai to ya baka kyautar shari'a kai kanka za ka yi amfani da ita ka shiryar da wasu sai ta aka cewa annabi wa innaka latahdi ila siratil mustaqim kai ma din kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to babu tsayuwar da a tsayar da adalci sai an yi jihadi wa huwa alatul jihadi shi kuma karfe da ka ganshi ai sinadari ne na jihadi ke sa a je a koyi kimiyya a koyi injiniyarin a koyi kere-kere da sarrafe-sarrafe wannan abin zai ba da damar a haɓaka tattalin arziki a samar da immunity ga ƙasa a samar da kariya ga kai sannan a firgita makiya Allah hantarsu ta kaɗa su shiga taitayensu su kyale muku bododin da tattalin arzikinku da al'ummarku. Fihi batun shadi a cikin ƙarfe akwai karawar yaƙi mai tsanani, yukatalu bihi akan fita a yaƙi da ƙarahuna da aka yi makamai da su. Ya ce fa minhu aljanna. Daga cikin masu yaƙi akwai wanda zai shiga aljanna a fa minhu aljunna. Daga ciki akwai garkuwa. ya ce alatun alatul wiqaya wata kariya ce da take ba da kariya ga shi mayaki wa min hustila daga ciki akwai takobi wa huwa alatul darbi wani kayan aiki ne na kai tsara da suka wa manafi'ul linnas a cikin wannan karkan kuma akwai ababen amfani masu yawa ga mutane ma min sana'atin babu wani sinadari ba wasu kayan aiki da aka kira illa wal hadidu alatuhu face sai kaga karfe na cikin sinadaran shi isa an kasa ta san me take sai ta bashi kula kwarai da gaske muko ka duba a jakuta irin sama da shekara arba'in ko wayan kasa gamawa duk wanda ya zo sai ya cire kuɗi kamata ya fito a yi mana bayani in ya so in za a bar maɓeraye wurin ne su rika kwana to sai kiwon masu amfani wanda masu harkar har hada magunguna sukan siya a yi gwaje-gwaje ko a samu magunguna amma duk wanda ya zo sai an cire kuɗi duk wanda ya zo sai an cire kuɗi duk wanda ya zo sai an cire kuɗi kuma duk wanda ya zo kafin ya shigo zai ce ya alƙawarin da ya shigo zai karkara yake ko wannan gwamnatin ta alƙawari ta ce tana shigowa za a gama yake amma shiru kake ji kamar ana yake bawa garinsu musamman ka yake mugun bawa garinsu ba zai dawo ba ba imani to kaga kasar ta me nake sai ake to a baiwa irin waɗannan masana'antun muhimmanci karfe na da muhimmanci baka da bukatar sai ka fita waje ka nema shi yasa Allah ya tsuntsunka da a bangarori da sasannin duniya nan kasan na da shi can kasan ma na da shi can kasan ma na da shi can kasan ma na da shi arzikin ta iya na sai ki ci gajiyar shi ko yan kasa su ci gajiyar shi to akwai dai amfanona masu yawa a cikin karfe wal ya'lamu Allah kuma Allah ya yi wannan abin ne domin ya sani ilma mushahadatin ilimi na gani mana ba wai bai sanya za ku yi ba kafin ku yi a'a yana so ne ya ga za ku yin kuma ya kuka yi bayan kunya shi ne kawai ilmu mushahada ne ba wai bai sani ba yana so ya san mayyan suru wane ne zai taimake shi da yan sura dinahu bi alatil harbi wa zai taimaki Allah ta hanyar sarrafa kayan jihadi min alhadidi ta hanyar amfani da karfe wa nahawihi da man da makamantan shi wa rusuli wane ne ko wa rusulahu wane ne kuma zai iya taimakon mandan shi bil gaibi a fake halun min hadi yansuru ai ghaiban anhum fid dunya wanda ba sa tare a wani wuri a cikin sasannin duniya to wane ne zai iya taimakawa addini daga can inda yake ko wane ne zai taimakawa addini zuwa nan cikin al'ummar shi shi kuma yana nesa ta hanyar yin sako ta hanyar ba da waɗansu shawarwari ko umarni da makamantansu to shi ne bilgaibi ya ce inna allaha lallai allah kawiyun mai ƙarfi ne allah mai ƙarfi ne inna batsasha rabbika la shadid wa kadhalika akhadhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima allah na da ƙarfi kwarai da gaske Allah mai ƙarfi ne azizun kuma mabuwayi la hajata lahu ila nusrati baya bukatar taimakon ya ce ku taimaka ne don ku taimaki addinin ku ku taimaki system din amma shi baya bukatar taimako kudaka ba jiran yake ba jira yake ku bashi wani abu ba lakinna hatan ko umayya ati bi hata sharifan lahum sai dai wanda ya taimaki Allah to lallai kam sai amfana lakin na hakan fa'u wannan abin da ya zai ba da amfani ga mai ya ati biha wanda ya zo da wannan aiki kamar jihadi kamar alkinta al'adidu karfe da samar da masana'antu da abin da al'umma ke da bukata mai ya ati biha tashrifan lahu domin lahum domin girmama su idan mutum ya ce to ai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da bakin karfi sai ce to ni ma bari in yi iya abin da zan iya da ƙarfi na da ƙarfe na to wannan abin da yayi kan shi ya girmama ba wai Allah ke jiran to bari wasu su zo dauki ƙarfe su sarrafa Allah ya ji daɗi ya ce to kaga yanzu ga wasu za su yaɗa addini na a'a ku din da ku za ku yaɗa amma ba za a kira ku ku zo ku yi irin wannan aikin yana ga lura da yanayin lokaci sai mu dakata anan sai mu tashi wani karar sallanu an wa ibrahima abin da yake mace wa alaikum assalam eh ya yi shahada shi wannan ya bijire sai suka kashe shi ya yi shahada da zai ga ladar shi sai ya yi burin ma da zai dawo kuma lahira yana da kes da hisabi da su a lokacin da shine ɗan gata kuma ɗan gida a lahira a lokacin da su kuma suna waige-waige me za su bayar su iya fansar kansu kuma ba za su iya ba mun yi bayani jiya ko da mutum na da cikin ƙasa da ninkin ta Allah ba zai karɓa ba a matsayin kayan fansa na sai mutum eh eh ta mace addu'a eh shi ma akwai ai kirista ma shi wani bukatar addu'a ya Allah ya shiryar da shi sai ta duko ba ta ta mace addu'a Allah ya shiryar da shi to kuma a musulunci ya ba yadda mace musulma da ta aure kirista ba yadda ba kwata kwata ko an kawo ba mu ba dai musulunci ba a musulunce ba a amince ba sai dai shi musulmi ne aka halattar mashi zai iya auren kirista shi ma in akwai bukatun da suka nuna akwai bukatuwar haka domin abdullahi ibn baz a cikin majmu'u fatawa ko yake cewa to shi dai a yanzu bai iya ganin wata hikima ɗaya da wani musulmi zai dogara da ita bai bar musulmanmu daga sunan dirjik irin sau da zaure sai kirista ita gaskiya shi a iya karatun shi bai taɓa hangon hikimar ba ba ta kusan ba ta sai sa su malaman suka ce ayar ma an shafe ta Suna kai wanda zai auri Kirista akwai bukatu ya karanta wasu mujallade da dama don ya sanya za su zauna. Ita ko dama kwata-kwata ba a yadda ba, saboda cutuwa za ta yi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ta zubar da cikin saboda To sun kashe ta kenan sai su jira lahira ko? Saboda dai aslan ba a so a zubar da ciki, aslan ba a zubarwa. Ta sai ce matsayar jumhur na malamai. Malamai mu'asirun bayan sun kalli wasu abubuwa sun tattauna da likitoci a matakin na China shine suka fitar da wasu sharuɗa. Idan mace ta yi cikin shege in ta cika waɗannan sharuɗan to shine suke cewa ya halatta a iya zubarwa ya halatta sharadin farko ya zama da cikin ba a hura masharai ba akalla bai kai bai zama ko gudan jini ba bai kai kwana tamanin ba ko bai kai kwana ɗari da ashirin ba yana kasa da haka sharadin farko kenan sharadi na biyu ya zama na tana da mutuncin da ake so a tsari amma dama ƙasa ce ta san nauyin kowa to kuma a zubar a ne a tauri kashi ko ba ta igiya na uku ya zama na labarin ta yi cikin bai yadu ba domin in ya riga ya yadu dama za a zubar ne dan a rufa to an yi abin da kenan to sai a barka da shi shine sharadi na uku sharadi na hudu a samu ƙwararren likita da zai tabbatar da cewa in an zubar ba za a bar baya da kura ba naka samu ƙwararren likita ya ce lallai zubarwar zai taɓa lafiyarta zai taɓa rayuwarta zai nakasa ta to shi ma dole a bashi sharaɗi na biyar suka ce ya zamana an waba an waba babu wata hanya da za a bi don a duki tsuntsu biyu da dutse ɗaya shine a batta ta haihu kuma mutuncinta bai zube ba yanzu misali tana nan ana gano tana da cikin ba wanda ya sani daga ita sai mahaifiyarta sai abin nan dinta sai kila baba su uku ya ce to yanzu yadda za a yi a ɗauke ta a kai ta wata makaranta wani gari makarantar dama har da matan aure in an je wurin cike fom sai a ce ta matar aure ce kawo mata gidanta da ɗakinta ce ta tafi wani diploma na harkar lafiya ko cyber security ba makarantun ma a Zaria sai ta tafi can course din wata ɗaya ne a ce professional course ne wata ɗaya ne post graduate ne wata ɗaya ne in ta tafi sai a kawo mata gidan ta can ta zauna wannan fa ai wata sabon aure ne aka yi haɗari sai aka yi haɗari kwarai mijin ne mutu koya ne dai sai ta haifi ɗan a can sai ta baro shi ma a can sai ta dawo kaga ba wanda ya sani duk wanda ya zo neman aurenta to kar ta faɗa mishi ta taɓa haihuwa bakinta alaikum in ya tambaya sai ta mashi walawala in in ya tambaya dole a faɗa mashi kuma in ta faɗa zai gudu kuma kila in ta ki faɗe ma zai gudu sai ta duba a kaffin dararai ne don haka kiyaye wa'annan sharuɗin suka ce an iya cika su ba za a iya a abin nan a zubar da shi in ya cika sharuɗan shi kenan don a tsarauna ta mutuncin da sauran manufofin da ke ci amma ba haka ba shi ɗan da za a yi ba da laifin komai me ya yi bai komai ba a kyale shi a haife shi ya rayuwar shi a tarbiyyantar da shi a dora shi kan hanyar Allah ya bi Allah zai iya shiga aljanna zai iya komai da wani yake yi sai dai kila ce zai fuskanci tsana saboda ya taka sawun barawo laifin da mahaifiyar shi ta yi Allah ya samu dace. Allah ya subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wala quwwata